زينة التي استبقت محمد صلى الله عليه وسلم ana yin sa da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa bayan haka na yi annabi su baɗin ta biyu da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda kuka samu haɗuwa domin mu gane suna cikin abu mafi muhimmanci a cikin rayuwa ta musulmai to matsala ta tauhidi kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala yau mun dawo da izinin Allah domin ci gaba da wannan mudarasa saboda muhimmancin tauhidi Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ne kwashi shekaru goma ba abin da Allah madaukakin sarki ya saukar mai sai abin da ya shafi wannan tauhidi domin idan tauhidi ya tsayi ba to al'amari ya lalace in tauhidi ya tsayi ba sallar za ta tsayi mutane ba za su ba da zakka ba in sun bayar ba in sun bayar ba sai su bayar kawai a ba sa so ba za a yi azumi yadda ya kamata ba ba za a bauta wa Allah madaukakin sarki ba ba za a bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba menene sirrin saboda ba a san mahalicci ba waye ce a yi waɗannan ba haka ba za a je aikin hajji ba in ma an je sai dai saboda wasu dalilai ko dai mutum ya tafi yawon buɗe ido kawai yawo ko kuma ya je domin alfahari ko wani abu ba amma idan aka san Allah madaukakin sarki mahalicci da ya ce a yi sallah za a yi idan mun san wane ne Allah subhanahu wataala mun san matsayinsa ne ce mu yi azumi ba za mu kalli wahalar azumin ba a mahalicin za mu kalla sai shi yasa malamai tasdiya suke cewa la tun la tanbu ila sigari dhanbi walakin anzur ila azamati man asaita babi na sabo suka ce kada ka kalli karancin sabo ka ce ai wannan kaza ne a'a ka dubi girman wanda ka saba to idan mutum yana mu'amalantar Allah madaukakin sarki da irin wannan ma'anka to za ka ga hatta kana da kana zunubai shi a idan sa ba kana na ba domin yana kallon girman Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ba na kuskure ba mun mun tsaya kan bada malam anna khayra khalqihi muhammadan nan ne malam نعم من كرمت وضع مني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد ملك سوى بايع wannan gabatarwar da ne inni bil yaqini ashhad lalle ni ina shaidawa da yaqini ban gaskiya ga Allah madaukakin sarki shahadat al ikhlas shaida ta tsantsanta niyya ga Allah madaukakin sarki Allah ya rubar kucewar masu abotata wa kowa ba, bil haƙi da gaskiya abotata wa wani ma to da ƙarya ne. Siwar Rahmani kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, wanda daga cikin sunansa akwai Ar-Rahman shi ne mai yalwatacciyar Rahma da ta gama kowa da kowa. To da yake siffanta Ar-Rahman sai ce man jalla an aibi. Wannan Ar-Rahman shi ne wanda ya ɗaukaka a barin duk wani raibi na ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya tawaya a cikin faɗin Allah babu aibi a cikin aikin Allah babu aibi a cikin zatin Allah maɗaukakin sarki babu haka a cikin siffofinsa ya ce wa an kusan wannan arrahman da ya ɗaukaka a barin tawaya babu tawaya a cikin duk abin da ya danganci Allah maɗaukakin sarki shi yasa komai nashi yi shi cikakke alkanin arzikin Allah maɗaukakin sarki haka yake baya rabuwa idan aka ɗau ɗaya a cikin ɗari saura ɗari ilimi na Allah maɗaukakin sarki haka yake baya rabuwa haka rahamar Allah maɗaukakin sarki guda ɗaya bai saukar da ita cikin wannan duniyar duk inda ka ga wani ya ji tausayin wani ko dabba ta ji tausayin ɗanta ko mutum ya ji tausayin matarsa ko ɗansa ko mahaifarsa to saboda wannan rahama ce aka raba mu da ita wannan rahama ce kowa aka gutsara mai ya samu duk wani uba ya samu duk wata uwa ta samu duk wani aboki ya samu rahama ce ta Allah guda daya aka ce sai ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai zo da sauran 99 sai a hada da wannan guda daya sai ya ji kan bayan sarki da so aka ce hatta iblis zai zo yana dage da ranar tashin alkiyama shi ma yana hange saboda rahama ta Allah madaukakin sarki da ya gane rahama amma wanda bai ba Allah ba subhanahu ta'ala ko bai yi tauhidi ba ba zai samu ba kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara ceton sa da ceton ceton mala'iku da annabawan Allah subhanahu ta'ala da manzanni da sauran bayan Allah nagartattu ceton su baya shafan mutum banza kuma baya shafan mushriki sai wanda yake da ainihin tauhidi ko da ya saba Allah madaukakin sarki ya kuskure to malai ci gaba da cewa wa anna khayra khalqihi muhammadan kuma ina shaidawa lalle fiyayyen halittun Allah madaukakin sarki muhammadan shine annabi muhammad tsira da amince tabbata gare shi inda yace fiyayyen halittun sa ne kashin batin yace man ja'ana bil bayyinati wal huda wannan manzon da yazo mana da al bayyinati hujjoji bayyananu wanda suke buɗe idanun mutane su nuna musu gaskiya wal huda kuma yazo mana da shari'a to inda malam yace wa anna khayra khalqihi lalle fiyayyan halittun Allah madaukakin sarki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa ana sayyidu waladi adama wala fakhra ni ne shugaban ɗan adam gabaki dai ba da alfahari ba kuma yazo cikin riwaya yace ana khiyar min khiyarin min khiyar ni zababbe ne daga cikin zababbu sannan Allah madaukakin sarki wato ya zabe shi tun daga farko har ƙarshe haka ya yi ta yawo a tsakankanin kakanninsa sannan Allah madaukakin sarki kuma yadda ya zaɓi mai iyaye subhanahu wa ta'ala haka ya zaɓi mai kabila haka ya zaɓi mai gari ya sanya shi a garin da ya fi kowane garin maka ya fitar da shi daga cikin al'umma mafi daraja al'ummar larabawa sannan ya sake fitar da shi daga cikin kabila mafi daraja cikin larabawa su ne ƙuraishawa ya sake fitar da shi daga cikin gida mafi daraja cikin ƙuraishawa shine gidan bani hashim yace inna Allah astafani min waladi Isma'il a wata riwaya Allah ya zabe ni daga cikin yan annabi Isma'il a gidan annabi Ibrahim Allah sai kaddara ya fito daga cikin gidan annabi Isma'il a cikin zuriyar annabi Isma'il ma Allah madaukakin sarki ya sake zaɓa shi haka aka yi ta tafiya har sai da aka zo gidansu wato gidan Bani Hashim ɗayan Hashim to shine malam yace ina shaidawa khayra khalqihi mafi alkhairi fiyayyen halittun Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ya zo cikin hadithin Isra'ul Mi'raj, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam lokacin da mala'ika ya ɗauki da garin Makka suka isa a can Baitul Maqdis, daga Baitul Maqdis ake saman sama ta bakwai da shi. A nan Allah madaukakin sarki ya tara mai annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ya musu sallah a Baitul Maqdis kamar yadda ya ta ba. sannan da ya haura sama sama ta daya ya haɗu da annabi adam yace mai marhaban ibni wa nabiyya ma dalla da zuwan ba a wajena sannan kuma annabi ya haɗu da annabi Musa ya haɗu da annabi Isa sannan ya haɗu da annabi Ibrahim shine suka haɗu a can sama ta bakwai sai ya haura yaje wajen da wannan adam bai taɓa zuwa ba to malamai suke cewa Allah madaukakin sarki ya duba zakatan bayi baki daya sai ga zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi sarki gaba daya ya zabe shi sannan a cikin mabiya annabawa kuma Allah subhanahu wataala ya dubi zuciyar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga sun fi sauran almajirai na annabawa baki daya sai Allah madaukakin sarki fifita su idan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaban sauran annabawa da manzanni haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka tara sahabban annabawa da manzanni su ma sun sha gaban sauran mare da Allah ya zabe shi haka Allah subhanahu wataala ya zaɓa mai almajirai waɗanda za su ɗauki ilimin sa su ma Allah ya dubi zukatan al'ummar mu gaba ɗaya duk wanda za a yi ba tun daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin kiyama duk Allah ya dubi zukatan ya ga sahabbai sun fi tsarkin zuciya ya zaɓe su su kasance tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin sakon ba zai cika ba sai da yan dako sai da wanda za su dauki sakon bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sai domin nasara da annabi tsira da amsa Allah tabbata gare shi ya samu in ka kwatanta da nasarar da aka samu bayan sa ma'ana buɗe garuruwa da shigar al'ummomi cikin musulunci sai ka ga abin da aka samu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ninninka abin da ya faru a lokacinsa domin al'umma tana da yawa shi kuma an turo shi ne zuwa ga mutanen manka a karin farko zuwa madina sai dan jazirar larabawa inda ya amma daga baya musulunci sai dai isa ko'ina to anan malam ya zaɓi suna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi girman suna ya ce muhammadan lalle fiyayyen halittun allah shine annabi muhammad wannan sunan suka ce ma'anahu alkathirul mahamid wato shayabo wanda yake da ababen yabo kala kala duk ma abin da ya danganci annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya kunu babu abin kushewa tun daga halittarsa babu abin kushewa ce zuwa halayensa zuwa addininsa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zauna tare da shi dole sai ya kaunace shi ko da kafiri ne sai dai hassada ko wani gilli ko wani abu ya sa ya faɗi wata magana a kan shi sai sallama lokacin sarki tona ya tona kamar ya sai ya ce fa innahu لا يكذبونك هكذا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون با kai suke karyata ba musu suke da ayoyin Allah domin ka fi karfin su karyata in suka karyata kama su ma sun san a cikin zukatan su karya suke an rawaito cewa wata ran al-Akhnas ibn Shuraik ɗaya ne daga cikin manyan kafiran Makka sun kebance shi da Abu Jahl a cikin ɗakin Ka'aba sai ce mai ya Abul Hakam ليس, ليس غيري وغيرك هاهنا أخبرني أم محمد صادق أم كاذب yace ya kai abul hakam anan dai daga ni sai kai idan kafirci ne ka san ya san bai sha gabansa in ma menene komai ka san na san ka yace anan daga ni sai kai akhbirni to ka bani labari am muhammadun salihun an kadib shin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne gaskiya yake bara kuma kareci ne akan wannan manzancin da wannan alkur'ani da waɗannan hadisan yace wai ha kai canka inna muhammadan la sadiqun wa wallahi ma kadaba qat yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne na rantsa da Allah bai taba ƙarya ba sai san za ku iya tunawa lokacin da kafiran makka suka rasa yadda za su yi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fara haɗuwa aka zo za a yi aikin hajji a wata shekara sai suka ce idan al'azai suka zo suka tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam dole wasu sai sun musulunta kuma idan suka musulunta za su koma garuruwan su za su je su ci gaba da yada addini sai ya zama da ya takaita a garin makka muna yaki da shi muna so mu dasa shi hasken yanzu kuma in ya yaƙar cikin larabawa ai magana ta suka ce to ya ya za a yi suka ce mu ce mahaukaci ne wani ya ce haba hauka kuma mahaukata an yin san su kuma mun san hauka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bai kama da hauka suka ce mu ce boka ne sai daga cikin su alwali kenan ibn mughira da aka saukar da farkon suratul muddathir akan shi yake cewa wallahi mun ga bokanci kuma mun san mun ga bokaye mun san bokanci mun san maganganun su da aikace aikatan su yace wallahi abin da yake bai kama da wannan ba in kuka faɗa ma ba za a gaskata ba sai wani ya ce to mu ce makareci sai ya ce to ai gwara maka faɗi waɗancan na farkon don ka ce makareci ne za a ci yanzu ba ku san makareci ba ne sai hatta ra'aitu ashai ba fi su da zaini har sai da kuka ga furfura a gefen gefen idanunsa wannan gashin shi ake cewa su da wannan daidai wannan kashin da yake nan gefen tsakanin idan mutum da kunne shi ake cewa su da wannan guda biyu ana ce musu gai ya ce ba ku taɓa cewa shi makayanci ba ne sai da ga furfura a gefen idanunsa ya ce wallahi ba za a gaskata ku ba sai suka ce to duk abin da muka kawo sai ka ce ba za a gaskata ba to kai ka faɗa mana abin da idan muka faɗa za a yi ya ce ku bani lokaci ya je ta tunani shi ne abin da Allah lokacin sarki ya faɗa innahu fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara thumma qutila kayfa qaddara thumma nafa ثم عبس دور فسكة وبصر ثم أدبر wastakbara ya juya baya ya girman kai wa qala ko fa qala in hada illa sihrun yu'zar yace wannan ba komai bane in banda wani tsari da ake haƙaitowa daga wasu da suka shuɗe in hada illa qawlul bashar ce Qur'an nan ba komai bane in banda zance na dan adam kar ku yarda da shi sallan madaukakin sarki ce sa uslihi saqara da sannu zan kona shi a cikin wuta ta saqar domin ya sani to wannan sunan na Muhammad malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya koye shi a barin Larabawa ba a taba sanya wa wani suna Muhammad ba gabana Annabi sallallahu alaihi wasallam Larabawa ba san sunan Larabawa ba san wannan sunan ba aka ce kakansa ma da ya saka yarda mai sunan Allah madaukakin sarki mai ilhamansa Muhammad kathirul mahamid suka ce daga alhamdu ne yabo domin duk abin da ya dangance shi kamar da muka sani abin yabo ne sallallahu alaihi wasallam sai sa wani ya dauka ya sanya awaka wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadul arshi mahmud yace wa hada muhammad Allah ya tsaga mai suna daga sunansa liyujillahu domin ya dauka kashi ya daraja shi yace fadul arshi mahmud Allah ma'abucin al'arshi Mahmudun ne abin yabo wa hada Muhammad wannan kuma ma'abucin manzon mu abin kaunar mu yace sunansa Muhammad shine kathirul mahamid mai yawan ababen yabo ko kuma kace shayabo kamar yadda suke fada suka ce yafi a ce Mahmud sunan Muhammad ya fi Mahmud a larabci nuna cikar yabo kuma ne yake cewa ina shaidawa أن خير خلقه للي في ينفل الدم ألا مدوك تنسره محمدا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شايره من جاءنا بالبينات سنة ونند يزومنا دا حجوجي بينا النو متوند سكي بينا قسيا دو وند يكي نمان قسيا إذن يكا أبن دا النبي صلى الله عليه وسلم يزود سنة القرآن السنة حجوجي نحنكني حجوجي نشريعة دول زي, زي سلم زي ميكوين shi yasa duk mutumin da yake da cikakken hankali mutumin da yake mai neman gaskiya in aka mai bayanin musulunci ta yadda ta dace zaka ga ya karba a yanzu zaka samu babu al'umma da take shiga musulunci kamar al'ummar turawa mutane da sun yadda da bincike na ilimi abinda suke kira scientific research sun yadda bincike na ilimi duk abin da bincike nuna to shine abin da za su gamsu abin da su yadda da shi wani sai ga yadda alkur'ani ya shekara goma yana koya akwai likita da aka ce mai allah maɗaukakin sarki ya amince fir'auna a cikin alkur'ani da cewar gawarsa tana nan malam maɗaukakin sarki zai ci gaba da tsare ta zai kare ta saboda ‘yan baya sa gani fa yi mun najika ibadani ka ne ta kuna liman halka ta aya wutar sai aka gawar daga misra aka kai ta can faransa domin su yi aiki a kai ɗan ƙara wasu ababai da suka rike to likitan ya ce tun farkon dare da aka kawo su aka aji ya ce sai ya yake ta kewaye gawar ke cewa wannan shine fir'aun musa fir'auna wannan azalimin sarkin da ya zama da annabi Musa wanda yayi kaza yayi kaza yace yau shine a gaba na ni aka kawo gawa sai sun yi aiki a kai yace ina cikin tunanin wani sai lallabo yace an ambace shi a cikin littafin su to sai ta mamaki to a ƙarshe dai ya tabbatar da cewa eh hakan to sai ya so ya karanta ayoyin da kansa ya fassara da kansa kar ya kar ya zama to ƙarya ake mai ya je aka ce sai da shekara goma yana koyi larabci ya koyi larabci yadda zai iya karantawa ya fahimta ya koyi larabci ya karanta alkur'ani ya samu fassara da kansa a ƙarshe dai sai da abin ya kai shi ga musulunta to irin waɗannan ababen suna nan da yawa shi addinin musulunci inda mutum yana da cikakken hankali sannan yana da rabo domin abin zaɓi ne daga Allah maɗaukakin sarki bayan rabo kuma ya kasance mai kuɗayi mai neman gaskiya shukran to ba makawa idan aka yi wa mutum jawabi ta hanyar da ta dace sai kaga ya shiga addini na Allah subhanahu wa ta'ala na karanta wata makala suka ce bebe a cikin shekaru goma an yi sabon musulmai da sun kai kusan mutum miliyan 300 a cikin duniya abinda musulmai suke kashewa wajen da'awa kira zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki bai kai biyar bisa ɗarin abin da ake kashewa kiristanci ba wala bai kai biyar bisa ɗari ba na abin da ake kashewa kiristanci amma mutum nawa suke shiga cikin addinin kirista amma nan saboda gaskiyar ce idan aka ɗauke ta aka isar da ita da lafuzan da suka dace sai ka ga mutane suna ta karɓa ba tare da an ba su komai ba amma wancan sai ta kashe kuɗi Allah subhanahu wataala shi ne shine malai yake ce mana man ja'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyan halitta wanda ya zo mana da bil bayyinati hujjoji bayyananu da suke bayyana gaskiya suke fito da ita fili wal huda kuma ya zo mana da shari'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine shari'a shiriya ta Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani an siffanta ta da siffofi hudu subhanahu wa ta'ala yace cikin suratul baqara qul nahbitu qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya yace fala khawfun alaihim haka ne wala hum yahzanun ce duk wanda ya bi shiriya ta ji Allah fala khawfun alaihim babu tsoro tattare da su dangane da abin da suke fuskanta wala hum yahzanuna sannan waɗanda suka bi shari'a ta ba za su yi bakin ciki ba malamai suka ce na abin da suka bari a duniya na iyalai da harkokin addini da da'awa da sauransu mutum ya zo mutuwa dole zai dinga tuna waɗannan abubuwa ya za su kasance a bayansa to wanda yake kan shari'a ta Allah madaukakin sarki ba zai yi bakin ciki ba sannan babu tsoro tattare da shi na haɗuwa da Allah sai siffa ta uku da ta hudu su ma sun zo a cikin aya guda can ƙarshen suratul taha subhanahu wa ta'ala yace wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma a'ma nan bagaban nan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa yace duk wanda ya bi shari'a ta wannan shari'a da malamin ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita Allah ya ce duk wanda ya bi shari'a ta fala yadhillu ba zai tabbata ba ita ce siffa ta uku wanda ya fi shari'ar Allah ba zai ji tsoron abin da zai karar ba a gidan lahira Allah zai amintar da shi ba zai yi bakin ciki ba na abin da zai bari a duniya sannan fala ya zillu ba zai taɓa ɓata duk yadda shubuhohi da masu ɓatar da mutane da bidiyoyi da sauran ƙarairayi suka yi yawa haka za a buga a bashi ba zai ɓata wala ya shiƙa sannan ba zai taɓe ba a wannan rayuwa ya wahala la idan ka ana shan wahala an bar Allah madaukakin sarki Allah yakan kawo domin jarabawa amma ba za ta dawo ba a cikin mutane in suna bin Allah domin waliyan Allah subhanahu wata'ala mutane na ƙwarai muminai Allah madaukakin sarki ba zai basu a cikin wahala ba su dawo ma sai dai a kawo saboda jarabawa a ne waye yake da gaske waye kuma yanzu kuɗi ne ya kawo shi ko kuma ba da gaske yake ba koriya yake don mutumin da ba don Allah yake babu yadda za a yi zuwa sha wahala ta da shi amma wanda yake don Allah ba wannan wahalar yake nubawa ba gaskiyar da yake karewa ita yake nubawa saboda haka duk wahala shi wani lokaci wahalar ma sai mai da ta yi sta'adibu wato sai kuma yana jin daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da yace rasuluhu ila jami'il khalqi har yanzu yana siffanta mana Annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani annabi sallallahu alaihi wasallam shine dan aikin Allah madaukakin sarki ila jami'il khalqi zuwa ga daukacin halittu wannan yazo cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin akthara an-nasi la ya'lamuna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin kuma aike ka ba ya rasulullahi sai zuwa ga mutane gabaki daya bashiran mun ka kasance mai albishir da muminai da mutanen kirki da samun kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma aljanna lahira wani diran da malike ka bayar su wallahi sai ka kasance mai gargadi suka ce ga kafirai da munafukai da fasikai masu saba Allah madaukakin sarki su ake yi wa gargadi walakin da akthar nasi la ya'lamuna amma da yawa daga cikin mutane ba sa sani yana daga cikin hujjoji na alqur'ani kai da suke nuna cewar Allah madaukakin sarki ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya ga baki daya domin raddi ake idan ka samu wani da ya sha kafirci ya bugu sai ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam annabi larabawa ne su kare akwai wanda suke faɗan haka a akwai cikin kiristanci sai to kai da kake nan afirka kai da kake nan najeriya kana bahaushe ko ko biyirabe ko ba fulatani ko ba karkare ko kasa me ya aka da musulunci haka zai zo ya ce maka shi kuma ya manta da cewar in haka za a bi addinin kiristancin ma na zuwaye ba ma na turawa ne su ma shiga turai na bani isra'ila wanda ya zo da addinin ya ce annabi isa wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'ila ko ba haka ba inni rasulullahi ilaikum musaddiqan ya bani isra'ila ce bai ambaci wata kabila ba sai ka ce kai kuma me ya shigar da kai cikin wancan addini duk da shi ne za a ce ya yi shishigi babu ruwansa ma cikin addini bani isra'ila ne kai hawa kai ba bani isra'ila ba wannan tun kafin ma a zo a ce a addini ya yi expire ko bai expire ba yana aiki har zuwa yanzu ko baya aiki in mutum ya bi zai samu aljanna da yardar Allah ko ba zai samu ba duk wannan magana da aka bata waye ce ka shiga cikin addinin kiristanci kai ba bani isra'ila ba waye faɗa ko kuma hujja daga Allah madaukakin sarki daga bakin annabawa na Allah madaukakin sarki dukkan su babu wanda bai albishir da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubashiran annabi Isa bi rasulin manna mai albishir da wani manzo ya tinin ba'di zai zo bayana ismuhu Ahmad sunansa Ahmad kun ga duka sunan daga yabo Hamd Ahmad Muhammad duka ne daga alhamdu yabo yana daga cikin hujjoji a cikin hadithai na nabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna gamewar manzancinsa ga dukkan al'ummomi ga dukkan mutane har ma da aljanu domin bai tabbata ba cikin alkur'ani da sunna cewar Allah madaukakin sarki ya ta ya tada annabawa da manzanni daga cikin aljanu bai zo ba babu hadisi ko da ingantacce alkur'ani kuma mun riga mun sani babu Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kana rasul wa kana ar-rasul yub'athu ila qaumihi khassatan fa bu'ithu ila an-nasi 'amma manzo ya kasance ana aiken shi zuwa ga mutanensa a keɓe kamar yadda muka karanta daga cikin alkur'ani cewar Allah maɗaukakin sarki ya tura annabi ya tura annabi Isa zuwa ga suwa zuwa ga bani Isra'il annabi Musa a cikin bani Isra'il aka tashe shi annabi Dawud annabi Sulaiman da annabawan Allah da yawa duk daga cikin bani Isra'ila aka tashe su kaga yanzu duk wanda ya zama bayahudi da ba bayahude ba a ciki za a ce ya shi shige amma wanda ya zama musulmi ko daga cikin wace kabila yake ko wace ƙasa yake ko daga wata wata wata al'umma yake yayi abin da ya dace kuma Allah madaukakin sarki ya ce annabin namu ne gaba daya shi yasa addinin musulunci ba shi da wata iyaka iyaka ta kasashe ba su da wata ma'ana a addinin musulunci a wannan iyakar da aka tsakanin Najeriya da Nijar addinin musulunci babu wani abu wannan bature ne yazo ya tsaga bature ne yazo yanka a ainihin ka tashi daga wata ƙasa ko daga wani yanki zuwa wani waje kawai kalmar shahada ita ce identity musulmi shahada kawai ta ce wala ilaha illallah shikenan idan ma da masu karɓan fito akwai custom ba su karɓa ko sisi a wajen ka ba domin ainihin wannan kuɗin a wajen wanda ba musulmi ba ake karɓa kai in ka ce kai musulmi ne shikenan wanda ba musulmi ba ya zo zai kasuwanci a kasar musulmi shine za a karɓi wani abu a wajensa amma idan mutum musulmi ne la shi sa karanta tarihin musulunci za ku ga sai a haifi mutum a saudiya hijaz ke na baya sai ya tashi a kasar iraki ka ji shi wataran ya zama gwamna a kasar misira da inda aka haife shi daban inda ya girma daban ya karatu inda zai je ya yi rayuwarsa kuma daban domin duka al'umma ce guda ɗaya yana daga cikin hujjoji da suke tabbatarwa tabbatar da gamewar manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da mutane sun yi musu annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin ka ko mutun yayi da ko bai da ba kuma idan mutun ya sake ya bar duniya ba akan addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kowane irin addini yake ko mun kokarin sa duk sallarsa duk azumin sa duk tsayuwar daren sa in dai ta hanyar wani addini yayi kiristanci ko yahudanci ko wani abu daban ba addini na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ba zai karba ba man yabi taghi غير الإسلام دينا فلن يقبل منه za a taɓa karɓa daga gare shi wala huwa bil akhirati min al khasirin annabi yake faɗa cikin hadithin da Imam Muslim ya rawaito wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi min hadhihi al ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu ursiltu bihi illa kana min ashabin nar yace na rantsa da wanda raina ke hannunsa babu wanda zai ji labari min hadhihi al ummati daga cikin wannan al'ummar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga aiko annabi har zuwa wanda alkiyama za ta tashi a kansu su ne al'umma ta annabi to ya ce babu wani da zai ji labari daga cikin wannan al'ummar yahudiyyun wala nasraniyun ba yahude ko ɗan kirista ba nasari sun ma ya mutu sa'an nan ya saki ya mutu walan yu'min billahi ursiltu bihi bai imani da abin da aka aiko ni da shi ba alqur'ani da abin da yake fassara shi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa kana min ashabin nar ce sai ya kasance daga cikin wuta saboda haka za ku dinga jin wata da'awa sabuwa da wasu kawo na cewar a markaɗa addinai da addinin musulunci da addinin yahudanci da addinin kiristanci suka ce sai su ce maka duka tushensu daga Allah maɗaukakin sarki yake wannan maganar haka kai to saboda haka a zuwa haɗa kai sai sa yanzu haka a emirate can الامارات العربيه المتحده united arab emirates yanzu haka akwai wani gini da suka yi akwai masallaci a ciki akwai cocin yahuda akwai cocin kiristoci ya cewa kawai duk abin ɗaya ne wannan rikicin da yake tsakankanin mutane da saɓani duka ya kamata a ce an gusar da shi ya kamata a ce an wuce duk addini ɗaya daga cikin hukunan idan ka zaɓa ka bi Allah maɗaukakin sarki da shi za ka samu dace kuma za ka shiga aljanna to kaga wannan ƙaryata ayoyi da na alƙur'ani ta hadithai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi lokacin da addinin yahudanci shine addini na gaskiya Allah madaukakin sarki ya soke shi bayan tafiyar annabi Musa Allah ya turo annabi Isa sai ya zamanto addinin yahudanci an dingine shi ya daina aiki duk mutumin da bai kasance kirista ba a lokacin to ba musulmi bane shi ba Allah yake bauta ba ba Allah yake bauta kuma ba zai shiga aljanna ba ba zai samu rahmar Allah maɗaukakin sarki da yadda bayan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin annabi Isa shi ma aka shafe shi aka jingine shi saboda haka duk wani kirista dole ya tashi ya dawo ya shiga cikin addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba addinin da yake in ya sake ya mutu akai wuta zai shiga domin addinin sa ya expire an daina aiki da shi to kaga kowane addini ya kasance addinin gaskiya a zamaninsa shi kuma addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shiga duka addinin ɗaya ne addinin ɗaya ne sunan shi musulunci shi annabi Musa ya annabi Isa annabi Adam annabi Nuhu annabi Nuhu annabi Dawud annabi Sulaiman dukkan su musulmai ne gaba ɗayan su annabi Yusuf Allah na kokakin sarki cikin Al-Qur'ani ya ya kai kuma tawaffani musliman haka yace ko ba haka kashe ni musulmi ya Allah wa alhaqni bis salihin annabi yaqub me yace wa ayansa da ya kira su lokacin da yake gadan mutuwa wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani qum inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum me muslimun kada ku mutu sai kuna musulmi asali kawai ya kada mana bakin sai to shi yasa duka abin da ne addinin ɗaya ne tauhidin nan ɗaya ne tun daga farkon zaman amma inda ake samun bambanci shine ne shari'a tsari na rayuwa waɗannan an halatta musu kaza waɗancan an haramta musu shi yasa ya zo cikin hadithi na nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa al anbiya ikhwatu li'allati abuhum wahid wa ummahatuhum shatta annaba ɗan uwa ne ɗayan kishiyoyi ɗan uba ke ko yace abuhum wahid mahaifinsu ɗaya ne shi ne wato tauhidi amma iyayensu mata su ne suke bambanta wato ana nufin shari'a wannan addini ya zo da shari'a kaza in aka ce shari'a mai ake nufi tsarin rayuwa sa ce ma shari'ar musulunci shari'ar turawa tsarin da suka zo da shi ga yadda za a rayu siyasa tattalin arziki zamantakewa ilimi haka musulunci shi ma ya zo da nashi tsarin sabo siyasa tattalin arziki zamantakewa ilimi addini da sauransu to aka ce shari'a ana nufin tsarin rayuwa Allah madaukakin sarki da kuma malai yace rasuluhu ila jami'il khalq annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne dan aike dan aikin sa ne zuwa ga halittu gabaki daya bin nuri ya yi koshi da haske wal huda ta shiriya wacce muka yi bayani a baya wa dinil haqqi kuma ya aiko shi da addini wanda yake na gaskiya mala hakami cikin sharhi da yawa wannan littafin nashi yake cewa da alqur'ani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci duka an siffanta su cikin alqur'ani da sunna da cewa dukkan su haske ne ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum sadaka shine annabi sallallahu alaihi wasallam hujja wa anzalna ilaykum nuran mun saukar muku da mai haske mubinan mai bayyana duk wata gaskiya malaiki sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi da tsira yabocin ga wannan annabin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa majjada Allah mutum sarki ya kara mai daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ɗaukar da shi. Wal'ali ba shi kaɗai ba wannan tsira da amincin da ɗaukaka daga Allah madaukakin sarki, ya ce wal'ali Allah ya tabbatar wannan yabo da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kan alayen annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi su waye zama ji su waye. Wasahbi Allah ya yi daɗin tsira da ɗaukaka da sahabbai na annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Har zuwa yaushe ya ce dawama har abada sarmadan har zuwa lokacin da ba shi da iyaka Allah ya tadabin tsira da aminci akan Annabi sallallahu alaihi wasallam da alayen Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai na Annabi tsira da aminci su tabbata da shi to aka ce Allah madaukakin sarki yayi salati ga wanda daga cikin bawa ko yana yi mu'minai huwa alladhi yusalli alaikum ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima yace huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu Allah shi yake muku salati haka mala'ikunsa ma suna muku salati yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima magabata suna cewa kamar da aka rawaito daga Abu Aliya mun Bukhari ya hakaito cikin littafin sa yace as-salatu min Allah azza wa jalla thana'uhu alayhi fil mala'i al-a'la maka ce Allah yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana yabo a gare shi ko Allah ya salati ga mu'mini ma'ana ya yabe su shine huwa alladhi yusalli alaihi shi sa wanda zai iya ya koma cikin littafin Ibn Kathir lokacin waɗannan ayoyin cikin suratul ahzab yayi maganganu masu tarin yawa kan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam lafazi lafuzza na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokuta da ya kamata a yi wa annabi tsira da mutane su tabbata gare shi salati da fa'idojin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duka ya kawo wannan malam yake faɗa mana za mu karanta sai tsaya kan shi Allah ya yi daɗin tsira da ɗaukaka a kan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mun ji wane ne shi a baya to sai malam ya ce wal'ali haka da alaye na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam in aka ce alayen annabi su ake nufi malamai suka ce mabiyan annabi tsira da mutane Allah su tabbata gare shi da mataimakansa har zuwa tashin alkiyama mu ma muna cikin insha Allah amma suka ce al idan aka faɗa duk da kowane musulmi ya shiga kuma lokaci in aka ce al rajul alayen mutum ana nufin wa mabiyansa mece ce hujja a cikin alkurani Allah madaukakin sarki ce wa haqa annaru yu'raduna 'alayha wa dubban wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab wa yawma taqumu as-sa'atu akace adkhilu ala fir'auna ranar da alkiyama za ta tsaya Allah maɗaukakin sarki zai ce wa mala'iku ku shigar da alayen fir'auna a cikin hukuma mai tsarki to nan ana nufin mutanen gidan fir'auna da matansa da yayansa su kare za a shiga eh ina dakaransa ina su hamana wanda suke zuga shi ina su faruna ina sojojinsa da malaman tafsiri suke cewa dubbai ne wanda suka fita suka bi annabi Musa to kaga idan ka ce alim mutum iya mutanen gidansa ne da ‘ya'yansa da jikanu da mata to ka ce fa fir'auna shi kadai zai shiga wuta su hamana da sun sha san tsira to shi san aka ce alim mutum ana nufin mabiyansa sannan ana nufin mataimakansa kuma mutanen gidan masu shigo sannan danginsa masu sake shigo Allah madaukakin sarki yace illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'una illa ra'atahu qaddarna innaha lamin al-ghabirin to shi yasa wani yake fada yace alu nabiyyi hum atba'u millatihi ala ash-shari'ati min 'urb wa min 'ajam law lam yakun ahluhu illa qarabatuhu sallallahu salli ala at-taghi abu lahab wato yana tabbatar mana da cewa aka ce alim mutum alim mutum ana nufin mabiyansa mataimakansa almajiransa yawa idan ɗan uwansa sun shigo to haddasu idan matansa ma sun yi imani da ‘ya'yansa to sun ma haddasu amma duk wanda bai yi imani ba daga cikin makusantansa an fidda shi daga cikin alim to sai ke cewa alin nabiyyi hum atba'u millatihi alayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai su ne waɗanda suka bi tafarkinsa ala shari'a ce suka bi shi akan tsari ta barki na rayuwa min urbin daga cikin larabawa wa min ajamin daga cikin me waɗanda ba larabawa ba kuma shi ba larabe wajen shi yaren shi ya fi kowanne fasaha haka ne saboda hakan ba larabci kake ba sarwance kai kake kai ba ka iya magana ba so haka suke gani shi yasa wanda ba larabe ba suke ce ba a ajami wanda bai iya a kurci yace law lam yakun ahluhu illa qarabatuhu da a ce alayan annabi sallallahu alaihi wasallam basu kasance ba sai dai makusantansa su kadai yace sallallahu musalli ala taghi abu lahabi aida ne salati da neman tsira ga alayan annabi sallallahu alaihi wasallam da salatin sa ya sauka akan me abu lahabi to shine wasu daga cikin malama suke cewa aka ce Allah ya daɗin tsira ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da alayensa sai suke cewa wannan kalma ta alu idan ana nufin makusanta to kaga nan iya makusanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi sai ya zama da matansa da ƴaƴansa da jikaninsa da kuma danginsa ƴaƴan bakwai shine za ku gani a cikin wasu littattafai sai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam alul abbas وآل عقيل وآل جعفر naka ce alin da nabi sallallahu alaihi wasallam sune waɗannan sune waɗannan ƴaƴan babbanin mutum su ake cewa al sannan matansa sun shiga ƴaƴansa sun shiga za ku za ku ci karo da waɗanda suke cire matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin alin da nabi sallallahu alaihi wasallam domin su kore maka cewar banda Aisha ce banda Ummu Sulaimi banda wani banda wani banda wani to idan aka ce an cire mutanen gidan mutum matan mutum da yansa suwa za su rage ku a ce ba su bane alu to me aka yi ai waɗannan su suka fi kowa kusa da mutum sama da duk wani almajiris to in aka ce alu nabi sallallahu alaihi wasallam a matsayi na kusanci to ana nufin danginsa a yan bakwaninsa da jikaninsu sai mutanen gidansa ‘ya'yansa da mata da kuma jikanu shi ma. Amma aka ce alin Nabi Sallallahu a sake to ana nufin duk wanda ya bi annabi Muhammad Sallallahu a cikin al'ummarsa tun lokacin da aka aiko shi har zuwa lokacin da Allah zai naɗa ƙasa. Ya ce wal ali wasu sahabi. Allah ya daɗa tsira ga alayen annabi Sallallahu da sahabbai. Sahabi shine duk wanda ya haɗu da annabi Sallallahu Alaihi malamai suka ce walau lahazatan ko da minti ɗaya ne ko sakan ɗaya amma mai sharaɗin mu'minan bihi lokaci ya ko yana mai imani da shi wa mata ala zalika kuma ya mutu akan wannan imanin sai suka ce walau takhallalat zalika riddatun ala sahih ko da ya ridda ya ridda annabi sallallahu alaihi wasallam ya imani yana mai imani sai ya ridda kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai ya dawo musulunci ya mutu akan musulunci malamai suka ce lokacin da ya dawo sawa'un ya dawo ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye ko kuma lokacin da ya dawo ya sake musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam baya raye suka ce wannan ma sahabi ne shar'in ina da ya harda annabi sallallahu alaihi wasallam da farko ya sake dawowa ya mutu akan musulunci suka ce sunan wannan sahabi amma wasu suna cewa a'a wannan ba sahabi ba sahabi bane tunda wannan abin ridda ta shigo tsakiya sai dai lokacin da ya dawo din ya harda annabi sallallahu alaihi wasallam to shi shine kuma wannan sabon mun sani sune fiyayyun al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam akan a girmama su a daraja su sun gabata yace wal ali was sahbi dawaqan sarmada Allah ya daga tsira da aminci da ala annabi sallallahu alaihi wasallam kusantarsa da al'ummarsa da mabiyansa da mataimakansa was sahbi da kuma sahabbai dawaman sarmadan wato har zuwa ƙarshen illa masha Allah zuwa ƙarshen zamani Allah ya tada da tsira yi ta daɗin aminci ya yi ta salati ga Nabi sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbai da duk musulmai na kwarai ina ga insha Allah za mu tsaya nan wajen saboda yanayi na lokaci Allah mu mutum sarki ya amfani da abin da muka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana shari'a da Allah da sunan mu kasa subhanahu wa ta'ala ya hamdu ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله